لنجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم وأنهم لا يستكبرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة السلام عليكم wannan aya duk da jiya mun karanta ta mun fara bayani a kanta mun kawo su kistoshi wanda shehu ya kawo mun kawo dalilin saukan wannan aya to mun sake maimaita ta ne saboda ba mu gama dukkan bayanin da suka shafe ta ba don haka shi yasa sai muka sake ɗaukowa kamar yadda muka yi bayani a jiya mun ce wannan aya tana bayani ne akan halin waɗansu ahlul kitabi guda biyu su ne dama manya a duniya ɗin da yahudawa da turawa wato da yahudawa da kiristoci to su ne ayan nan take bayani akan halayensu kowanne da irin halinsa da kuma irin dangantakar da take tsakaninsu waɗannan ahalin kitabi ɗin da musulmai yadda tsakanin yahudawa suke da musulmi da kuma yadda tsakanin kiristoci suke da musulmi aya ta yi bayanin cewa hakika waɗanda suka fi tsananin gaba da ƙiyayya wa musulmai za a tare yahudawa ne za a tadda waɗanda kuma suka fi kusan soyayya to su ne kiristoci an ce dalilin da ya sa haka saboda kiristoci akwai suna da malamai a cikinsu masu kwatanta tsoron Allah kuma suna da abidai waɗanda suka yanke kansu sai ibada tsakaninsu da Allah to waɗannan shi yasa suka fi sauƙin gaba amma idan ba haka ba kamar yadda muka yi bayani a jiya addinin yahudawa ya fi kusa da musulunci domin saɓanin da ke cikin mai sauƙi ne da Yahudawa da Musulmi sun haɗu akan kaɗaitakar Allah sai dai waɗanda suka bauɗe daga baya, amma su ma sun yarda Allah guda ɗaya ne. Inda aka sha bamban da Yahudawa shine ba su yarda da akan nubuwa ba su yarda da annabi Muhammadu ba. Amma su turawa kiristoci mun sha bamban da su ma a wajen allantaka, su Allahnsu ba guda ɗaya ba ne. Sun karkasa allolin akwai wani Allahn ɗaya ne cikin uku, akwai inda aka ce isan ne Allah akwai inda aka ce maryam ita ce Allah kaga wannan akida ce ta allantakan wato kiristoci sannan kaga na farko kaga mun sha bamban da su ana sannan kuma har yanzu wajen wato annabtaka ba su yadda da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to kaga da kamata yayi a ce da gaba da kiyayya ya fi ƙarfi tsakaninmu da mu da kiristoci to amma sai shehu ya bayani yace abin da yasa ba yahude yana da tsananin ya fi kowa a duniya san duniya ya fi kowa kwaɗayin tara abin duniya ya fi kowa kwaɗayin mulki na duniya ya fi kowa son mallaka a duniya to kuma ɗabi'a duk wanda ya zamo mai tsananin son duniya ko a yanzu ne to ya fi cutar da kowa saboda hubbud duniya ra'su kulli khati'atin son duniya kwaloluwan dukkan kurakurai ne dukkan laifi matakinsu na farko in mutum ya zamo mai tsananin son duniya ne to dukkan khati'a dukkan kurakurai zai iya aikatawa in kaga ana kisan kai akan son duniya ne ko ba haka bane in kaga akwai haya kila waɗanda za a soyi hayan mutane a je a kashewa ne a banza ne kawai a'a watakila wani ya tsare musu wani abu ne na duniya bari a kau da shi don su ci gaba da yin abin da suke so a duniya in kaga yan fashi da makami me suke nema kuɗi suke nema don su yi don su ji daɗi a duniya to haka dai duk wani abin da ka gani na saɓani da yake faruwa tushensa tsananin son duniya ne to don haka ne sai yahudawa shi yasa gabansu ya fi tsanani ga al'ummar musulmi su kuma turawa ko kuma in ce kiristoci suna da sassauci saboda akwai malamai a cikinsu waɗanda suka yanke kansu su riƙa ibada kuma suna akwai zahidai a cikinsu masu gudun duniya shine ma aka sami ruhubanawa a cikinsu wanda duk wani abu na jin daɗi ba ruwansu to wannan shine dalilin wannan shine bambanci da ke tsakanin waɗannan wato ahlul kitabi guda biyu to dalilan da shehu ya kawo na saukan wannan aya an ce dalili ne ko kuma shine dukkan ahlu dukkan kiristoci an ce ayar ta sauka ne tana magana akan dukkan kiristoci haka suke ɗaya wayar kuma ta ce a a ayar ta sauka ne akan musamman mutanen najjashi mutanen najjashi waɗanda su ne suka yi suka karɓi manzon sahabban manzon Allah lokacin da suka yi hijira daga makka zuwa madina domin faɗi bayanin yadda hijiran ta kasance mun karanto da tsawonsa har mun iso inda a shawa suka turo wakilai don su zo su roƙi najashi ya ba su dama su koma da mutanensu har mun iso inda bayani inda suka faɗi wasu ƙarairayi cewa sahabban annabi suna yi da kagen da suke wai suke dangantawa wai sabon annabi suna zagin annabi isa kuma suna bata addinin sunan annabi isa da kuma addininsa to har aka iso inda najashi yasa aka kira su sahabban da suka tattauna da suka yi bayanin matsayin addinin su game da annabi isa sai shi da kansa ya ce a ai abin da kuka faɗa ɗin nan tsakanin musulunci da addinin mu ko kamar haka ya nuna wani tsinke ya ce annabi isa bai ƙara wani abu fiye da abin da wannan da kuka yi bayani ba saboda haka abin ai ɗaya ne don haka ma sai suka ji haushi shi amrun as ya ji haushi sai ya sharri wa ɗan uwansa dama an ce shi mai wayo ne yayyayi yadda ya haɗa su da wayo ya ce gwada ya shiga gidan najashi ya barbari ɗaya daga cikin matansa har su yarda da su tun da yake shi kyakkyawa ne in duk matar da ta garfi ba za ta bar shi ba shi kuma wawa ya rika shiga yana fita har wata ran suka gamu da najashi ina za ka je ba bayani najashi yasa aka yi masa ɗan garan duka ƙarshe ya yi dalilin halakansa aka kama azzakarinsa ana ta hurawa kamar yadda kasa ake hura bol shikenan iska ya ta shiga har cikinsa ya kumbura ƙarshe aka rasa ya sai aka jefa shi a ruwa to da yake ya iya yawan ruwa ya bundun bundun ya fita gefe sai dai ya shiga ya haɗu da sauran dabbobi ya sami tafuwa a kwakwalwarsa wannan shine inda muka tsaya a jiya to yanzu dama mun ce daga ƙarshe da suka zo komawa najjashi ya rubuta wasiƙa ya ce a kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu za mu duba bayanin wannan wasiƙan ne shine sai shehu yake sun makataban najashi ila rasul najashi sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga manzon Allah yukhbiruhu bi islamihi yake ba shi labari yanzu kan ma fa ni kan fa na musulunta na bika kun gani wa arsala waladahu wa sab'ina rakiban ya tura ɗansa tare da mahaya guda saba'in da kuma waɗanda suke son komawa daga cikinsu to falan mata wasa tsofil bahari su waɗannan mutum saba'in ɗin don a cikinsu akwai wasu daga cikin sahabban annabi waɗanda za su koma madina to a cikinsu sun hau jirgin ruwa sun zo tsakiyar teku wa fi tilkal mudda tuwfiya zawjo fala mata wata tsofil ba da garaku da suka zo tsakiyar kogi sai jirgin ruwa sai ya kife da su gaba ɗaya suka dulmaye a cikin ruwa wa fi tilkal mudda a wannan lokaci tuwfiya zawjo ummi habiba mijin ummu habiba yar abu sufyan shi ma ya kasance daga cikin waɗanda suka rasu a cikin wannan kifewar jirgin ruwa shi kuwa matarsa ummu habiba yar abu sufyan ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga akwai buƙatar haɗa zumuncin aure tsakaninsa da yar abu sufyan dan manzon Allah ya yi waɗansu aurarraki daban-daban waɗansu suna ganin kamar sha'awa ne a'a wani aure ne na musamman na ƙulla wani zumunci na musamman manzon Allah ya auri ƴan sayyidina Abubakar ya auri ƴan sayyidina Umar ya aurar wa sayyidina Usman ya aurar wa sayyidina Aliyu wannan ba a haɗa zumunta ba to akwai waɗansu aurarrakin da aka yi tura suna kira social marriage aure ne na haɗa zumunta wanda ake musamman to irin wannan auren manzon Allah ya ba wai waɗansu ba wai sha'awa bane kaga wannan aure da aka kulla ya daɗa kulla zumunci mai tsanani tsakanin manzon Allah da waɗannan sahabban ba waɗannan ba kuma akwai aure da kin da yayi wata matar ta shiga halin kakanika yi ne da kuma ya'ya tattare da ita ba yadda za ta yi manzon Allah sai ya auro ta don ya sami daman kulawa da ita da ‘ya'ya. To irin wannan aure da ya shiga tsakaninsa da ‘yar Abu Sufyan. Da ya ji labarin mijinta ya rasu a cikin wasiƙa, sai manza Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ma sai ya rubuta wasiƙa, ya aikawa Najashi, an ya kuba halahu cewa ya nema masa ita a aure. Kun ga wannan bayan shekaru fa ta tsufa kaga wannan social marriage ne daga an kulla auren ba to zumunta ya haɗu tsakanin sa da wa da Abu Sufyan ka san Abu Sufyan kuma da irin karfin da yake da shi a cikin kabilar Larabawa fa arsala ilaiha Abraha rasulan sai Abraha din shi wannan sarkin sai aka tura ya zama shi ne manzo wanda wanda zai tattauna wajen magana auren an gane falamma ja'a rasul ila ummi habiba yayin da manzon ya je ya tadda ummu habiba bazaura tun da mijin da ya rasu a cikin wannan annoba ta jirgin ruwa wa basharaha bi khutbatir rasul ya mata albishir albishirin ki ummu habiba tace goro in akwai goron a can sai tace yace manzon Allah ne ya nuna yana kaunaki a matsayin aure ita kuwa da ta ji wannan ta cika da farin ciki a qadhu jami'a ma wahaba lahan najashi dama akwai kyauta irin iri wanda najashi ya mata ita kuma sai ta bada wannan kyautar nata duk gaba daya wa wannan manzon saboda ta ji daɗi to da aka yi haka fa aqadu alaiha lil mustafa aka kulla aure tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ko kuma najashi shi ya biya sadaki arba'u mi'ati dinare dinare dari hudu a wancan lokacin tab ashe mata sun yi tsada ko kuwa to amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace auren da yafi albarka wanda wahala ya karanci a shi amma dai wannan dinare dari hudu وهيئوها وارسلوها ila nabi suka shirya ta a matsayin amarya suka tura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya dawo da ita Ja'far shi ne aka haɗa su ya dawo da ita dama ce Ja'far kanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ranar da Ja'far ya dawo Madina a ran nan abubuwa guda da yawa sun haɗu ga Ja'far ya dawo shi kanin annabi ne manzon annabi yana munna kanin sa ya dawo ba ma ka ɗaya dawowa ba ya zo da amarya kuma annabi yana a haka sai ya ji labari a wannan shekarar yakin da aka je aka yi na kaibara an yi nasara an yi daga-daga da kafirai wa fi zalika yau ya kulu sallallahu alaihi wasallam a wannan rana sai manzon Allah sai ya faɗi magana na sanci na jin daɗi ma adri bi ayyuha afrahu ban sani daga cikin abubuwa da suka same ni na farin ciki wanne ne zan fi bayyana farin ciki bi islamin najashi kaga wasiƙar ta zo da musuluntar najashi am da kudumi jafar ko dawowar kane na jafar dawowa gida kaga duk abin farin ciki ne am bi arusi ko kuma da amarya au bi fatta khaybar ko kuma farin cikin an yi nasara a yakin khaybar abubuwa nawa hudu to wanne ne abin farin ciki to maulana ce ya kawo wata riwaya maulana ce faya yace bi ayyuhuma asar cikin biyu da wanne ne zan yi farin ciki bi fathi khaybar aw bi qudumi ja'far sai ya kan kawo wannan to qudumu ja'far ya zo da abubuwa da yawa fathu khaybar kan abu guda ne amma qudumu ja'far ya zo da albishir ja'far din kansa ya dawo ya zo da wasiƙa wanda ta tabbatar da musuluntan najjashi gashi kuma ja'far ya dawo da ni da amarya to kaga wannan wannan kalmar da Maulana shi da kai yi amfani da ita takan kunshi waɗannan duk gaba ɗaya bi ayyihuma asar asar asar bi ayyihima asar asar da cikin biyu da wani abin farin ciki ne wanda zan ji nuna farin ciki da fate khaibar farin cikin an ci nasara a yakin khaibar au bi qudumi jabar ko kuma dawar jabar ai kuka lura yau ya zo wannan kisar yakan yakan kawo wannan hadisi ko na'am wa qala li ja'far manzo Allah sai ya ce wa ja'far saboda jin dadi shi albishir din da ya masa ba kuɗi ya baki ba ya masa albishir ya ce ashbahat ashbahata khalqi wa khuluqi kai din nan da halinka da kamanni na duk yayi kama da nawa kamanninka irin nawa halinka ma irin nawa Jafar a wannan lokaci babu wani abin da ya faranta masa mai rai irin wannan a ce shi yana kama da annabi kuma annabin ne ya faɗa a ce halinsa irin na annabi kuma annabin ne ya faɗa to ka sa abin da Jafar yayi farakasa Jafar Jafar ya tashi ya harraka harrakawa yi a gaban annabi da annabi bai ashe farin ciki yakan sa mutum ya harata ko baya yi to masu harata wannan ai farin ciki da ubangiji ne yasa suke yi ko ba haka bane fara kasa Jafar Jafar ya dan taka rawa ya haraka eh ya rasulullah kuma a gaban annabi annabi bai hana shi ba kaga annabi duk abin da aka yi na banna ne to baya shiru abin da ya bari bai yi shiru ba to ya yarda da shi an gane na'am sai bayan haka wannan ma tufiyan najashi yayin da najashi ya rasu a ta jibril jibril da kansa shi ya zo wa akbar rasul sallallahu alaihi wasallam ya bai wa annabi labari na rasuwan najashi annan najashi tufiya cewa najashin nan dai bayan ya musulunta to Allah ya girbi ransa fa salla alaihi rasul sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yayi salla salatul ghaib kenan nan ne manzon Allah ya fara salatul ghaib mutum baya nan daga wani guri ma ai masa salla sai manzon Allah ya masa salatul ghaib baya nan amma manzon Allah ya masa salla amma ba da salla irin mujiza da aka yi wa manzan Allah tunda manzan Allah ya so ya sallace shi qarrabahu ilayhi malak mala'ika ne ya kusato da najashi hatta sara yanzuru ilayhi fa salla alayhi ya kawo shi inda yake ganin sa yayi masa sallah amma dai tun da an samu hukum a sanin mu baya garin amma mu'jiza ta kawo shi ta wajen mala'ika yayi masa sallah to daga nan aka sami salatul ghaib mutum baya nan in ka ɗauro za a yi masa sallah kamar yadda manzon Allah ya yi wa Najashi hadha sababu nuzulil aya yace duk waɗannan bayanai na tarihin Habasha da Najashi da suwaye na daga cikin dalilin saukan wannan aya wasifatu amatu li jami'in nasara alqissina wa ruhban wannan sifa da aka kawo cewa su mutanen kirki ne saboda a cikinsu a cikinsu akwai minhum qissisina wa rubanan akwai qissisin manyan malamai akwai rubanawa masu ibada kuma ba su da girman kai yace to wannan sifa ammatul li jami'in nasara sifa ce wanda ta hada dukkan nau'o'i na kiristoci musamman malaman su ko mu'amala kake yi gaskiya in ka same kiristan da inda gaskiya yadda shi shugaba ne kuma yakan yanku wata ran saboda ibada ya yadda ya karanta waɗansu abubuwa a matsayin jagora za ka tara yana da saukin kai ba shi da girman kai amma ka sami shugaba bai hude ka ga abun mamaki jin kai cewa duk duniya dama ba irin fahim akabku adawatan lil muslimin saboda haka suka fi saukin gaba ga musulmai saboda me in ji shehu li zuhudihim fi dunya saboda su masu gudun duniya ne wa anna dinahu tarkul izaya addinin su rashin cutan wani shine suka dauka addini wato tausayi kamar yadda kullun shehu yake faɗi aksal yahud akasin ba yahudi shi ba yahudi kullum burinsa zubar da jinin dan adam kai hatta cikin society da ake yi yahudawa su ne asalinsa suke amfani da jini suna da waɗansu bukukuwan su ma da suke yi musamman a wannan ranar bukukuwa da jinin ɗan adam da namansa ake yin yahudawa kenan sun mai da sauran ƴan adam kamar dabba subhanallah wa anna dinahum tarkul izaya aksal yahud addinin su shine rashin cutarwa aka sai yadda Yahudawa suke, to Yahudawa fahim ashaddu adawatan sun fi tsananin gaba li hubbihim duniya saboda masu tsananin son duniya ne ko a yanzu a tsakanin mu al'umman musulmi duk wanda ka ga mai tsananin son duniya to yana da sharri da yawa wallahi ba abin da ba zai yi ba in ka ga yana lalata 'ya'yan musulmi ya sayi kwaya ya ba su kwayan nan fa suka sha karshe sun lalace kenan ba za su sake amfani wa iyayensu ba ba za su yi wa kasansu amfani ba ba za su yi wa kowa amfani ba me ya ja wannan saboda son su tsare musu duniyar su in suka kaga an yi training din yan tsara suka masu tsananin son duniya ne suke training din su ba sa tunanin lahira wallahi da suna tunanin lahira wallahi ba za su yi ba irin su ne masu cewa da kunyan duniya ku da kunyan duniya gwanda na lahira irin su ne to su ne waɗanda suke training din yara saboda mai saboda tsananin son duniya za su yi training din yara su lalata su saboda mai saboda biyan bukatan kansu in ka ga haya kila masu haya aje a kashe wani wallahi tsananin kwaɗayin duniya ne saboda me za su sa a kashe wani saboda wannan hala ya tsare musu gaba ta wajen wani abu na bukatar biyan na bukatar duniya saboda haka hubbu duniya ra'su kulli khati'ati san duniya shine tushe shine asali na dukkan wani abu na laifi mai yawan san duniya to tsoron Allah sa ɗan kaɗan ne ba abin da ba zai yi ba zai yi tsabi zai yi suka society zai shiga kowace irin kungiya na halakar da ɗan adam saboda mai saboda yana son duniya to saboda haka wannan shi yasa kamar da shehu ya bayani bambancin kiristoci da yahudawa kiristoci suna da karancin son duniya akan yahudawa da yawan gaske kuma suna da tausayi akan yahudawa babu mai kaucin hali mara tausayi irin ba yahudi wannan shine bambanci da ke tsakaninsu amma kamar yadda muka faɗa munin addinin kirista ya fi munin addinin yahudawa don munin addinin kirista mun rabu da su ne akan allantaka allah su ba ɗaya ba ne allah su uku ne akwai allah three in one isa ai allah da isa da da maryam allah ɗaya ne wannan akwai kuma inda isan ne kansa shi kaɗai allah ya shiga jikinsa wannan ake kiransa hulul wannan sai ake kiransa hulul wato Allah ya shiga cikin halitta wannan hulul ake kiransa wannan aqida ce ta kafirci wanda mai jawharatu tauhid yana ce wala tasih li masabin nasara aw man ila da'awa hululin sara wallaka kan qawli bil ittihadi nihilatu ahli zagi wal ilhadi kada ko kusa karka karkata kunnanka ka saurari li masabin nasara tafarkin nasara aqidinsu din nan ba ruwanka da su aw man ila da'wa hululin sara ko kuma karka yadda da ko dan uwanka mai sallah ne in ya yadda cewa Allah yana sauka a jikin wani halitta to wannan karka yadda da shi wa zaka kal qawl bil ittihad akwai kuma masu ittihad Allah da halitta sun zama abu guda wannan shi ake kiransa ittihad amma akwai abin da na sufaye wannan fana'i ake kiransa halittar ma ba a same ta ba akwai ittihad anan akwai hululu anan wannan fana'i ake kiranta kwarai da gaske saboda haka a shehu yake cewa kullama ra'a abdan man kana harisan ala duniya shehu yace duk wanda ya zamo mai tsananin kwaɗayin duniya kullama ra'a abdan duk lokacin da ya hangi wani bawan Allah rafa'ahu Allah bawan Allah da Allah ya daga shi ya kai shi wani matsayi ya hasuduhu zai masa tsananin hasada shi yasa Yahudawa suke hasadar Larabawa kwarai da gaske don Larabawa suna cikin ni'ima me ye ni'imar na farko ni'imar addini sannan kuma abubuwa na rayuwa arziki na tattalin arziki kamar an kwaso Larabawa ne aka zo aka ajiye su a ƙasar da dama nan ne arzikin yake to ai dole balarabe ya sami hasada a wajen bayahude saboda dama bayahude yana hasadan duk wani wanda Allah ya kai shi wani matsayi wa yu'adihi kuma zai yi gaba da shi wa yuharibuhu ma in ta kama zai yake shi la muhalata ba makawa abin da yake faruwa kenan sai Allah ya ce wa idza sami'u نعم وإذا, سم وإذا, وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ترى أعينهم تفيد من الدم مما أرف مما أرفوا من الحق مما أرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين نعم الله يسي su waɗancan nasara ɗin wanda aka ce sun fi sassaucin gaba ga musulmi saboda akwai kishisina malamansu masu kamantawa a game da addini ɗin war ruhban ruhbanawa kuma waɗanda sukan yanke kansu su yi ta ibada to Allah yake wa idza sami'u ma unzila ila rasul su irin waɗannan waɗanda suka rage suke kan ragowan addinin da annabi Isa ya zo da shi kamar najjashi kenan da mutanensa da masu irin wannan aƙidar cewa Allah Allah ne shi kaɗai annabi Isa bawan Allah ne amma kuma manzon Allah ne to shine Allah yake to su waɗannan duk lokacin da suka ji abin da aka saukar ila rasuli wa manzon Allah tunda dai abin duk ɗaya ne suka ji an karanta musu alqur'ani tara ayunahum tafizu min ad-dam sai kaga idan dunan suna zuba saboda hawaye saboda sun ji abin duk ɗaya ne sun ji irin abin da annabi Isa ya zo da shi ashe shi ne ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi na nuna kaɗaitakar Allah me yasa suke wannan kuka mimma arafu min al-haq saboda abinda suka gano a cikin wannan bayani na gaskiya yaquluna sai su rika addu'a suna ce ya Allah rabbana ya ubangijinmu amanna mu dai mun yi imani da abinda wannan manzo ya da shi ya zo da shi saddaqna bi nabiyyika mun gaskata man annabinka wa kitabika mun gaskata littafinka alqur'ani ya Allah muna roƙonka faktubna Allah ka rubuta mu ma'ashahidina tare da waɗanda za su ba da shaida akan wannan sifa na Allah subhanahu wa ta'ala a hadhihi sifatu ruban wal qisisi wannan sifa ne na ainihin rubanawa da kuma kisisai kisis wato babban malami na kiristanci ruhban malamin da ya yanke kansa yake ibada a waje ɗaya wannan kaga ana magana da waɗancan waɗanda suka rage kun mance da kissar da muka karanta wanda bonus ya yi kun manta yadda ya shirya tsarin yadda ya batar da waɗanda suke ɓatattu ɗin a yanzu ai kun ji kissa ku shine ya kakkasa musu waɗannan kashe-kashe na ƙungiyoyi na aƙidan wato trinity Allah uku Allah ɗa Allah uba Allah runi mai tsarki ko kuma Maryam Allah isa ma Allah mulus ne ya zo wanda saboda makirci ya musulunta ne ba yanzu kamar yadda muka muku bayani yanzu ya musulunta bayan da ya sami shekaru suna buga yaƙi tare da musulman annabi isa da ya gama ba zai ci nasara ba to sai ya rikide ya ce to bari kawai bari ya shiga yanzu ya musulunta da ya musulunta din sai ya zama duk wani aiki da ake yi ya fi kowa tsayawa a kai ya fi kowa in kwana za a yi a masallaci ko a coci to ya fi kowa duk abin da ake so a kwatanta da sunan addini ya fi kowa sai da ya zarce kowa a cikinsu sannan saboda makirci kamar yadda muka yi bayani sai ya ce fato ya faga ya ga Allah ya ga annabi Isa sun sadu da annabi Isa kuma shi zai koma ga Allah saboda abin ya ishe shi zai koma ga Allah amma kafin ya koma ga Allah akwai wani sirri wanda ya kai shi wannan matsayi saboda haka sai ya zaɓo mutum uku cewa dole in suka yi riko da wannan sirrin to har abada babu wani wanda zai sha gaban su a cikin wannan addini ko rike sunan mutane akwai yaqubu akwai wa balkan malakan da nasur su uku ne ya ɗaiɗe su ya zauna ya zauna da kowa daban-daban kowanne ya ɗora shi akan wata aƙida ta daban ya ce to kai haka ka je kai ta bishara ya ɗauki wannan ya ɗora ya ce to kai ma kai haka ka je kai ta bishara ya ɗauki wannan ya ce kai haka du ya raba su a dudin kuma wannan aƙidar ita ce ta wanzu a yanzu wancan aƙidar ta zama labari ta zama tarihi an gane na'am saboda haka tara a'yunuhum tafidu min ad-dami in suka in suka ji abin da aka saukar wa manzo da ra'ayinu tafidu min ad-dam'i ma'anansa bakau daga sun ji abin da aka saukar na alqur'ani wanda aka saukar wa manzon Allah bakau sai su yi buka wato su yi kuka hatta fadat a'yunuhum min ad-dam'i har idan su su ringa furfula da hawaye lika sarati dumu'ihim saboda yawan zuban hawaye يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي عيناني akwai waɗansu idan duna guda biyu in ji annabi la ta masu human nar waɗannan idan dunan wuta ba za ta shafe su ba har abada ainun bakat min khashiyatillah duk idan da ya kuka saboda tsoron Allah to wannan idan ba zai shiga wuta ba yawa in ka ga har kayi kuka saboda tsoron Allah to ka kyautata tsakaninka zato tsakaninka da Allah ai in ba a mance ba akwai wani hadisi wanda manzon Allah ya faɗa cewa akwai wasu mutum bakwai wanda Allah zai sanya su a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ita da ya lissafo mutum bakwai din daga ciki sai ya lissafa wa rajulun zakara Allah khaliyan fafadat ainahu mutumin da ya tuna Allah shi kadai saboda tsoron Allah sai hawaye ya bulbulo a idansa to saboda haka idan duna guda biyu in ji annabi wuta ba za ta shafe su ba idan da ya kuka saboda Allah saboda sauran Allah wa ainu batat ka harsul muslimina fi sabilillah da kuma idan da aka sami wani yanayi na yaki na jihadi wani ya bada kansa saboda tsaro tsaron al'ummar musulmi wannan ai ba abin wasa bane to wannan idan ma a ranar lahira wuta ba za ta shafi wannan idan ba
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وما جاءنا من الحق ونتمع أن يدخل يدخلنا ونتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين Allah subhanahu wata'ala sai yana ba da hikayar waɗannan wato labarin waɗannan mutanen wa qalu fi jawabin man ayyarahum bil islam min al yahud su waɗannan masu kukan su ne suka yi magana anan yayin da wasu yahudawa suke aibanta su sun musulunta a kan me ai addini yahudanci shine addini na asali ai ya ga riga addinin musulunci zuwa har kuna kuka to shine Allah yake bada labari cewa suna ce a'a wa ma lana la nu'minu billah me ke gare mu me zai hana mu mu yi imani da Allah wa ma ja'ana min al-haq me zai hana mu yi imani da abin da ya zo mana na gaskiya alqur'ani alhari muna da kwaɗayi a wajen Allah wannan ma an yudkhilana rabbuna muna kwaɗayin ubangijin mu zai shigar da mu aljanna ma alqawmi salihin tare da mutane salihai ai muna kwaɗayin aljanna ne kuma mun tabbata hanyar aljannar kenan duk wanda bai bi wannan hanyar ba to wata hanya ya ji daban ba ta aljanna ba na'am فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين to da suka yi haka suka musulunta suka yadda da abin da manzon Allah ya zo da shi suka yadda da alqur'ani saboda haka fa asabahumullahu sai Allah ya musu sakayya bima qalu saboda abin da suka faɗa na kalmar imani ya saka musu da jannatin ya ba su aljannatai tajrimin tafihal anhar wanda koramu ke gudana a karkashin su idan suka shiga aljannan ba taɓa ka lashe ba ne ba kamar zuwa hotel ba ne in bil ya ƙare sai ka fita ba gidan haya ba ne in ka ƙare sai a kore ka ka fita ba gidan siyasa ba ne balle a ce in telwa ya ƙare za ka fita a a shiga ne har har abada in suka shiga aljannar khalidina fiha za su dawwama a cikin ta wa zalika jazaa'ul muhsinin Allah ya ce kaga irin wannan wallahi shine sakamakon wanda ya yi insani ya bi Allah al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu ihsani in ka zo ibada kai wa Allah kamar kana ganin sa wannan shine ihsani na'am والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Allah ya ce wallazina kafaru waɗanda suka kafurta wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyin mu ulaika ashabul jahim waɗannan sune ƴan wutan jahannama hum yadkhuluna nara za su shiga aljanna to sai shekul islam ya ce man amana billahi da kalal janna sharadi duk wanda ya imani da Allah to zai shiga aljanna wa man kafara billahi da kalal nar wanda ya kafirce wa Allah to zai shiga wuta saboda ne saboda ya kullu rasulu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da kansa shi yake cewa kullukum yadkhulul jannata illa man aba kowanku zai shiga aljanna sai wanda yake inji annabi sahabbai suka ce sai yace man amana bi wa saddaqani wa qala la ilaha illa allah muhammadur rasulullah dakhala aljanna duk wanda ya imani da ni ya gaskata ni in ji annabi kuma sannan ya faɗi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah to shi kenan zai shiga aljanna don in ya yarda da wannan to za a bashi ayyukan da zai zai sallah zai azumi zai zakka zai haji zai kiyaye ka'idoji na zamantakewa an gane ko to ai in aka yi wannan saura ne sai shiga aljanna wa man aba wanda ya iya imani da ni bai gaskata ne ba bai faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ba to aba yaki kenan to faqat aba wannan yaki to shi kam da salan nar zai shiga wuta na'am faqat aba faqat aba da kulal jan okay wanda yaki ba da wannan sigar ya zo ba man ata'a akwai hadisin da yake ce man ata'ani dakhala janna wa man atani dakhala nar akwai wannan hadisin to wannan wani siga ne na hadisi daban wanda shehu ya kawo ko gane ko rakiba malikun wataran wani sarki yayi hawa dan shehu yakan kawo hikaya al-hikayatu jundun min junudillah yahdi Allahu biha quluba man yasha'u min ibadi hikaya waɗansu runduna ne daga cikin rundunoni na ubangiji Allah yakan shirya da bayan zuciyar wasu bayan Allah da kawo hikaya wato ba da labari to shine yace rakiba maliku wa wasala ila baldatin kana yaitu fiha abu yazid al-bustani wani basaraki ya taɓa yin hawa ya isa wani gari garin kuma akwai wani babban wali ana kiransa Abu Yazid al-Bustani da ya isa garin fasa'ala hal huna ahadun adrakahu shin wannan gari akwai wani dattijo wanda suka hada zamani da Abu Yazid al-Bustani ko na waje wani abu daga gare shi kuna jin karatu fa qalu na'am suka ce eh lallai hunaka shekun kibaru ko kabiru akwai wani tsoho mai shekaru da yawa sun hada zamani da abu yazid adraka zamana abi yazid abi yazid ya riski zamani abu yazid sun yi zamani tare da shi tun da sarki ne fa azarahu al-malik fa sa'alahu sarki yace aje a kirawo shi aka kira wannan dattijon fa sa'alahu habda babta shay'an min kalamihi shin ka kiyaye wani abu daga cikin maganganun hikima na abu da yazid al-bustani dattijo yake na'am ka kiyaye wani abu na maganar abu da ejidal bustani a fista shay'an mimma kare ya shin ka haddace wani abu daga cikin maganganun hikima da ya saba faɗa muku kala na'am dattijo yake kwarai akwai abin da na kiyaye samituhu yaqul wataran muna zaune sai na je na cewa ma ra'ani lam tamassahunna hunna duk wanda ya gani wuta ba za ta shafe shi ba inji abu zai dalbustani a shewar yanzu dade suna faɗi irin waɗannan maganganu قال سبحان الله كيف يكون هذا وابو جهل راى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من اهل النار سبحان الله يا ذاك فدو wannan magana Abu Jahal bai ga bai ga annabi bane ga ma gashi karshe ya zama dan wuta kun ji ku na'am qala lahu sai abu yazid ya ce da wannan mutumin ayyuhal malik fa inna aba jahal to ai bari sanar da kai abu jahal lam yara rasul ya rayu da annabi amma ba annabi ya gani ba ai da ya ga annabi kam ai shi ba annabi ne a gabansa ba ya ga annabi a'a wani mutum ya gani lam yara rasul sallallahu alaihi wasallam inna ma ra'a yatima abin dalibi ai marayan gidan abu dalib ba haka suke kiransa ba ya ga marayan gidan abu talib ne bai ga annabi ba shi yasa ya shiga ko to duk wani salihi bawan Allah wani waliyin da ka zauna da shi in dai waliyin ne na Allah to zai gaya maka abin da zaka halaka zai koya maka abin da zaka halaka in kai koyi da shi zaka koyi da mummuna abu za ka yi koyi ne da abin da zai kai ka ina aljanna kun gane karatu walau ra'ar rasul da a ce annabi ya gani la'amana bihi ai da ya imani da shi inda annabin ne a wajensa amma a wajensa ya gama rayin gida abu talib ne amma da ya ga rasulullahi a zuciyarsa rasulullahi ne ai la'amana bihi da ya imani da shi da ko ya imani da shi me zai faru da kalmar janna sai shiga aljanna to ashe maganganu wane sun dade suna yi fa fahima al-malik wa saddaqahu malik yace na gane kuma yace kuma gaskiya ne wannan sarki kuma surata ne waɗannan surori ne guda biyu da sura wani irin sura da kuma aqida kaga wani abu daban ka yarda da abu daban akwai gani irin na rashin yarda akwai gani na yarda to gani na yarda ai shi yakan sa in wanda ka ganci ka yarda da shi in in na Allah ne kamar annabi ne ka gani ka yarda me ya rage maka aljanna amma ka gani ka ki ko ka ga wani abu daban wanda ba wanda shi din ne kai yadda yake ba sai ka je ina sai ka je wuta kuma surata ne suwarul ashar akwai sura akwai halitta na fasina wato shar na mutum mutum kawai ka gani amma baka aqida da cewa mutum din wani iri ne na musamman ba suwarul ashar wa suwarul ashar idza zahabu na koma wani guri ko wa suwarul mu'taqadat akwai kamanni wanda mutum zai kulle a zuciyarsa suwarar mu'taqada idza wujidat tuguni an suwarin ashar innan wannan sura na aqida wanda ake so a kulle in ya samu ya zauna to ko da ba ga gangan jiki wancan suran ba wannan din zai biya bukata ko ba zai biya ba bari mu tattauna za ku ji inda zai biya bukata wa suwarul ashar amma surori halitta na gangan jiki idan zahara su kaɗai ne suka bayyana lam tugni an suwaril mu'taqada ba za su wadatar da sura yanayi na abin da yake kulle a zuciya ba sai shehu yace hana hanu ga mu nan mu a yanzu al yau fil qarnir rabi ashar lokacin da yake bayani yana ce yace muna karni na 14 ne karni na sha hudu shekara dubu da ɗari hudu kenan ko to a yanzu ga shi nan mara ainar rasul mun taɓa ganin annabi da idonmu mun gan shi sai dai a mabarki ko kuma a ganin walittaka mara ainar rasul sallallahu alaihi wasallam wala da ainar mu'jizat mu'jizozin da ya nuna aka yadda aka musulunta din ma mu ba mu gani ba balle a ce mu ma mu'jizar ce ta kai mu muka musulunta shi annabin ba mu ganshi ba ba mu ga mu'jizozinsa ba amma samina bihi mun ji labarinsa ko samina bihi wa samina bil mu'jizat mun ji labarinsa mun ji labarin irin mu'jizozi da ya faru a zamaninsa wa ra'ayna alquran gashi mun ga alqur'ani fa amanna bihi muka imani da shi wa saddaqnahu muka gaskata shi mun ga annabi eh eh amma a zahirin sura ba mu ganshi ba amma mun ganshi a me a aqidar mu mun ganshi mun yarda haula'i quraish yace to mu kenan a wannan karni to ga qurayshawa kuma waɗanda suka rayu tare da annabi shahadu wajhul kari har fuskar sa mai daraja din nan sun gani ko wara'au mu'jizatihi kuma sun ga mu'jizozi manya manya bishiya ta tun uku an kira ta annabi yace a ce ta zo ta zo wata ya tsage biyu kamar yadda aka nema annabi ya addu'a ya tsage kuma an gani barewa ta zo ta yi magana damo ma yankakke ya yi magana to mu'jizozi da yawa duk sun gani amma mu ba mu gani ba amma kwarai shawon sun ga annabi sun ga mu'jizozin amma wa ma amanu ba su yi imani ba ashe ba su ga ba su ga annabi ba mu ne muka ga annabi wato abin da ke zuciyarmu muka ganin shine mu ne muka ga annabi su sun ga wani wani gangan jiki kawai suka gani amma mu mu mun ga annabi saboda mun yarda da annabi kuna gane magana na'am Allahu yarzuquna al-mu'taqada shewa ya addu'a yace to Allah ka arzuka mu kyawawan aqidu yadda da abubuwa da suke na hakika yadda din ne suka sa muka yadda da Annabi Muhammad gashi muna jin in aka taɓa martaban kamar mu mutu wanda ya zage shi sai dai mu mutu tare sai dai in aka sami hukuma wanda ba adila ba amma in akwai hukuma adila to sai a mutu tare da mu akan taɓa martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me mu zuciyar mu ta ganshi kuma mun yarda ko ba haka bane na'am ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أهل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين na'am ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wannan wani hukunci ne sabo waɗansu suna ganin mutum ya sha wahala to shine shine mutumin kirki kadai a shan wahala daban kuma zamowa mutumin kirki daban zaka sai mai dukiya wanda manzon Allah yake ce ni'mal malu salih fil yadi rajul salih madalla da dukiya ta gari a hannun mutum salihi mutumin kirki kaga za ka yi masa amfani shine shi yake faɗi akwai waɗansu sufaye da sai su shiga daji su rabu da mutane su yi ta cin ganyayyaki su yi ta shan yunwa su sanya rajja tsumma wankan ma da kyar kuma sufaye ne me suke nema yardan Allah to an samu zamanin da wannan din yayi amfani to da tafiya ta yi nisa sai aka fara samun waɗansu suka bi wannan hanyar sai suka zamo ‘yan damfaran addini saboda haka shehu a cikin raf- a cikin kashifin ilba ya yi magana akwai karnin da aka ce rufi a tarbiya an ɗauke tarbiya da irin wannan yanayi yanzu tarbiya ya rage ne bilhal da gyaran hali to shi yasa shehu yake cewa a wani a a shehu tijjani yake ce bila mai mai yabon shehu tijani yake ce bila khalwatin rabba wa rabbu bi khalwati wa shattana ma bayna lazidaini man hala magabata su bayan farko tarbiyar su sun yi ne wajen wahalar da jiki amma shehu tijani a a wa rabba bi khalwati a bila khalwatin kai shi yayi tarbiya ba tare da halwa ba bai rabu da kowa ba yana cikin jama'a yana gyara kansa yana gyara jama'a da Allah bai fi amfani ba akan ka gyara kanka kai kaɗai sauran jama'a su halaka kenan to ai kwanta kana cikin su kana gyaruwa kana gyara su kayi aikin gyara kanka kuma kayi aikin gyara su wanda dama gyara al'umma shine aikin annabawa shi ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yake cewa wa nashkuru maulana jalila ta'arrufa li ala'ihi shukran wa la nakashaf yace mu a ɗabi'ar mu sufancinmu nashkuru maulanar jalila za mu gode wa Allah mai girma wa nashkuru maulanar jalila ka arrodan li'ala'ihi mukan bujiro da kanmu wajen neman ni'imomin ubangiji mu yi amfani da su amma ba ma ta kashifi ta kashifi shine ka wahalar da rayuwarka to a wancan zamanin wasu hassan yawo kama sun shiga daji suka tafi da haka amma yanzu ba to a sairu yanzu tafiyan tafiya ne na kulub ba tafiya na jukuna ba a wannan zamani to irin wannan ne da aka sami wasu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran suna zaune sai suka tambayi irin ibadar da manzon Allah yake aka gaya musu irin azumin da yake yi wata ran yayi wata ran ya sha ruwa aka gaya musu nabil bilinsa wata ran ya tashi da daddare yayi nabil bili ya kwanta yayi bacci kuma aka aka dai gaggaya musu ce ina wa zai biya wa annabi wanda ya riga yana da garanti an yafe masa komai sai suka yi ɗauki alkawari tsakaninsu wani ya ce shi daga yau ba zai sake shan ruwa ba har abada kullum azumi zai yi sai wani ya ce shi kuma zai rabu da mata ne ba zai sake auren mata ba har abada wani yace duk abin da ake kiransa daɗi ba zai sake ci ba to duk dai abubuwa suka faɗi waɗannan abubuwa annabi ya ji labari ya zaunar da su ya adireshin ɗin su za mu bar abin mu ji shi a cikin karatu yadda yake to wannan shine Allah yake ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku haramta wa kanku daɗa ɗan abubuwan da Allah ya haramta muku a ya halatta muku abu ɗaya halal to amma sai ka yi ƙoƙari wai don kai ka zama na Allah sai ka ta wahalar da kanka ba a ce ba domin shehu ya ce sabuhu na zo da hadihi aya dalilin saukan wannan aya annan nabi sallallahu alaihi wa sallam wa azab sahaba wata ran manzon Allah yayi wa sahabbai wa'azi mau'izatan balighatan raqqat minha alqulub wa zarafat aluyun wani wa'azi mai fasaha wanda sai zuciya sai da sai siriri saboda wannan wa'azin idan duna suka zubar da hawaye to da aka wannan wa'azin ya gargaɗe su ya ba da tsoro game da lamarin duniya to daga nan fatta ma'a asharatu minas sahaba sai waɗansu mutum goma daga cikin sahabbai suka haɗa kansu fi baiti Usman ibn Mas'ud a gidan ɗaya daga cikin su ana kiransa Usman ibn Mas'ud sahibi rasulullah shi kuma abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to da suka haɗu faƙalo la budda lana min ar-rahbaniyya wal iktisa dole fa za mu kwaikwayi yahudawa sun yi rahubaniyanci sun yanke kansu sun rabu da mata sun kulle kansu suna ta ibada mu ma dole mu yi wannan kuma dole wato mu iktisa mu dake kanmu su zama ta tamara kenan ku su dake kansu ba za su kusaci mata ba wa tarki aklin laham dole mu daina cin nama dan duniyar nan ba abin yarda bace wasidu kar mu sanya turare dan turare na jawo sha'awa wa nasumu abadan har abada kullum mu yi ta azumi la nusiru wa nusalli abadan wa la nanamu kullum in dare yayi mu yi ta sallah ba bacci ila annabu da haka za mu yi ta yi har mutuwa ta zo ta dauke mu kun je da suka yi fasami'a da zalikar rasul manzon Allah ya ji labari ga waɗansu maza su wuce gona da iri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji labari faqala antum alladhina taquluna innakum takhruduna takhruduna lirahbaniya ku ne kuka ce za ku fita daga cikin mutane za ku mai da kanku ruhbaniyawa ku zamo ku shiga ɗakin ibada ba fita har abada walil iktisa kuma za ku dake kawunan ku wa tarki tayyiba za ku bar dadada abubuwa annabi yake yake magana da su qalu na'am suka ce wa annabi eh lalle ya rasulullahi haka akai qala lahum rasulu sallallahu alaihi wasallam mahala manzo Allah yake to ku yi sannu sannu ya Usman ya Usman kai a hankali fa inna rahabaniyata ummati al-jihad rubaniyancin al'umma ta shine a tafi jihadi in ta dauro in ka tafi matan ne ina ma za ka gamsu a can tofi ka tafi jihadi in ya kama domin la ruhbani ya tafi islam a musulunci babu ka'ida na ruhbaniyanci na kin aure na rabuwa da mata in kowa ya zama haka to duniyar da ake so ta yatsu din to yaushe za a hahayu kowa ya zama irin ka kala idan aktashi yace to tun da yake haka ne tun da an hana ni in killace kaina da ni da ƴan uwana mu yi ta ibada har mu mutu to zan dake kaina yawa ina cikin su ma ba ruwana da su qala iktisawu ummati asiyam ai dakewan al'umma ta shine in kai azumi ka dake kanka sha'awar ma ba za ta taso ba kai ta azumi qala idan utalliqul mar'ata aw la atiha abadan to mata ta zan sake ta ko ba zan sadu da ita ba har abada qala rasulu sallallahu alaihi wasallam mahalan ya usman usman na ce maka fa ka kula da kanka kai a hankali idza qadarta an taku um, ya usman idza qadarta an takuna indaka ithnani matan ma in kana da dama za ka rike biyu au salasun ko uku au arba'un ko hudu fa'al to kai ina masu ɗaya fa innaka kullama waqata wahidatan duk lokacin da ka sadu da ɗaya daga cikin su walam yaktubillahu laka waladan idan Allah ma bai kaddara ka sami ɗa ba a wannan saduwar tajidu wasifan fil janna zaka sami khadimi shine wasi zaka sami khadimi wanda Allah zai halitta saboda wannan saduwar Allah zai halitta maka wani khadimi a cikin aljanna wa in ka taban lawo laka waladan in kuma ka dace aka sami ɗa a wannan saduwa wa mata kablaka kuma sai ɗan ya mutu kafin mutuwarka ya kunu farafan wa shafi'an yawmal qiyama zai zame mata fara wato gabata mai kamun masauki ko zama zama zai zama mai ceto gare ka ranar tashin kiyama wa in mitta qablahu in ko ka riga dan mutuwa yakunu laka nuran yawmal qiyama zai zama maka haske a ranar tashin kiyama kana tafiya ana haskaka maka ka ji wannan falala qala idan da ya gaya masa wannan wato roman yace idan la akulu laham to na zan yi wannan amma zan daina cin nama ya hakura ba dai kana mahalan ya usman usman ka fai a hankali saurara ya usman fa inni akulu laham ai baka bi ni ba son lahira da son Allah to ni ina cin nama kullama wajadtuhu duk lokacin da na samu nama ina ci kaji hikimar annabi don karka ce kullum abincin nama ne ina cin nama duk lokacin da na samu walau sa'altu rabbi la'atinihi kullu yawmin da na roki Allah ya rika bani da kullum zai bani naman kuma zan ci don ma ban roka bane amma duk lokacin da na samu ina ci Usman dama da shi ake zancen yace to ya Rasulullahi ne kam a turkutse to zan zan daina sanya turare kana fa inni atatayyab ni kuwa ni inji annabi yace ni kuwa kaga ina sa turare Allahu akbar sai annabi yace amarani jibrilu an atatayyaba ghibban mala'ika jibril ya umarce ni in rika sanya turare amma lokaci lokaci kada ya zama kullum kamar an tsawo mutu a kwalban turare lokaci lokaci wa amma bil juma'a amma a ranar juma'a fala budda min fi ba makawa dan Allah ka sanya turare amma me mai kanshi shin turare mutum yana sawa don kansa ne ko don mutane don mutane na'am in dan kanka ne ka sanya turare kana zuwa wani ya ce kai wani ya sa wani irin turare gobe za ka sa ka sa dan wa ai don mutane kai ko in bai maka daɗi ba fa to to saboda haka dai ala kulli halin ran juma'a a rika sanya turare amma mai kanshi da yawa daga an sanya mai kanshin ai ka san da yawa za ka ji mutane na yabo to in ka ji mutane sun yi yabo da yawa to ai ka sami irin wanda mutane suke so amma in ka sa aka kushe ba to ba sai ka nemi wani ba qala idan usalli wala anamu abadan to to yanzu abinda na dauka kullun zan rika sallah ba zan yi bacci ba da daddare wa asumu wala uftir kuma kullun zan rika azumi ba shan ruwa qala manzo Allah ya saki ce masa mahalan kai ba a hankali ana usalli lalle ai ka gani ina sallah amma wa anamu nakan kwanta iya bacci wa asumu kuma ina azumi wa uftir wataran nakan sha ruwa dan haka ka sani wannan sunna ta ce haka nake dan haka fa ma rage ba an sunnati fa laysa minni duk wanda baya kwaɗayin sunna ta to baya tare da ni amma gance ne da wa'azi yadda suka faɗa aka mayar musu kuma duk aka warware to saboda haka da wannan ne fa nazalat hadhihi al-aya wannan aya da muka karanta yanzu dalilin saukanta kenan akwai lokaci na'am wal ayatu tunasibu ma qablaha ayan ta yi daidai da ayoyin da suka gabace ta fa innal ayata qablaha domin ayan da ta zo gabaninta tana magana ne akan yahudawan da basu damu da duniya ba ko to amma mu a musulunci ka gani aka ce a'a manzon Allah ya ce a'udhu billahi min khushu'in nifaq ina neman tsari ga Allah daga tsoron Allah na munafurci me tsoron Allah na munafurci ka ga jiki a nitse amma zuciyar na cike da munafurci to wannan shine khushu'un nifaq wanda manzon Allah yake yana neman tsari da shi to saboda haka wato wa ma zuhudu taqi bi halqi ra'si wa laysa bi lubsi aswabil ghilazi walakin bi tuqa qawlan wa fi'lan wa idman at-takayyu fil lihaji inji mai mai ne mai zuhudu zuhudu ta ƙi gudun duniyan mai tsoron Allah ba wai shi ne kai kwandi da kwalkwalkwalkwal wale ta bilisi azuwabin gilaji ba sun sanya tufafi masu kauri marasa abin nan wato kamar gwado-gwado hakan nan ko manci ko ba wannan ba ne walakin abin da ake kira zuhudu walakin bittuka a sami tsoron Allah ƙaunan wa fi'ila a magana da aiki wa idmani takhashu'i da dawwamar da tsoron Allah fil lihazi a kowane kallo kowane lokaci kenan ya zama kana tare da tsoron Allah anta abudallah ka annaka tarahu to saboda haka wannan shine abin da ake nema yawa wannan aya fa innal ayata qablaha madahat al-qisisin wa ruban ayat da ta gabata wannan ta yabi manyan malaman turawa da ruhbanai ta faɗi sifofinsu wahum tarakud duniya daga cikin sifofinsu sun bar duniya tamamin baki ɗaya fale haza ta kayyana li insani anna zalika afyadu min tanawul tayyiba dan haka sai suke rayawa a zuciyarsu watakila haka ya fi Allah zai yarda da mutum akan barin wato ya bar daɗaɗan abubuwa kare ci daɗaɗan abubuwa shi ya bi to ganin haka fa nazalat hadhihi al-aya wannan aya sai ta sauko yubayyana lahum annahu walau sifa ulaika ruban aya tana bayanin cewa duk da an sifanta waɗancan rubanai da cewa na kusa da Allah ne an sifanta su da sifatin mahmudatin da sifa abin yabo kaga ai da wancan sifa aka yi su ruhbaniyawa amma bal muslimuna duk yadda suke a wancan yanayi su musulmai khairun minhum sun fi su a wajen Allah fa innal ayata tamna'ul muslimina aya na hana musulmi min tahrimil halal wancan ba a ce kai musulmi ka haramta wa kanka abin da yake halal ba kama mana atu fi awali sura kamar yadda aya ta hana su a farkon sura min tahlilil halal ay min tahlilil haram kada su haramta wa kansu ay su halatta abin da yake haram domin Allah yana ce auku bil uqud uhillan lakum bahimatul an'am muhallilul haram shewa yace duk mai halarta haram in haram ne kamar giya ko abin nan masu shan kwaya ko wasu abubuwa su dauka halal ne to manzon Allah yace daidai suke kamo harrimil halal daidai suke da wanda kuma yake haramta halal abin da yake halal ka zo ba gaira ba dalili ka ce wa mutane haram ne kai Allah ne ko kai manzon Allah ne to da halalta haram da an da halalta haram da kuma haramta halal dukkan su ɗaya ne laifin su don Allah ne ka mai yi Allah yana ce la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramta dada dan abubuwan da Allah ya halatta muku shine al mustalazzat wala ta'tadu kada ku keta iyaka inna Allaha la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu shishigi masu keta iyaka yawa wannan shine dai Allah ubangiji ya samu dace za mu tsaya anan ko to alhamdulillah ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين